إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda aka saba muke sauraron tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake gabatar mana ta karanta tarihin Ar-Rahiqul Maktum akar mukalla a madadin masu sauraro muna yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات na tabbata dai masu sauraron da ke biye da mu sun ji inda a shirinmu da ya gabata malam ya koro bayani a game da ɗaya daga cikin manyan dauloli guda uku da aka yi a yankin larabawa a wancan lokaci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda malam ya yi mana bayanin daula ta farko daular yemen ya gangaro zuwa daula ta biyu yake mana bayani a cikinta wato daular hira a nan malam ya tsaya don haka a nan malam zai ci gaba Masu biye da mu a cikin wannan shiri za ku ga mun tsaya inda muke ba da bayani akan yadda tsarin mulki yake kafin zuwan addinin Musulunci, inda muka ba da tarihin wani sarki wanda ya fito daga yankin Farisa ya yi ƙoƙarin haɗa kan daular Farsawa domin su ci gaba da mulki a wannan yanki. Wafi Ahadi Irdashir, shi wannan sarki ana kiransa Irdashir. وكانت ولاية جزيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومطر ice a wannan lokaci na shi sarki Iddashir mulkin jazima wannan kabila ta jazima ko wancan jazima wanda yake ɗan Maliku bin Faham At-Tanuhi wanda mun ce su ne Laraba wanda suka yi hijira suka koma yankin Iraki wanda shine asalin samuwar Larabawa a yankin Iraki wanda har yanzu ma ake ga Iraki asalinta ma ƙasar Larabawa ce, wanda asalin Iraki ba ƙasar Larabawa ba ce, Larabawa hijira suka yi suka mamaye gurin daga baya kuma kowa ma ya juye koma Balarabe ɗin, shi ne kawai ake ga daular Larabawa ce. Walakin danu lahu ahalul hira wal ambar, shi ne bayanin da muka cewa shi wannan jazima wanda ɗan Maliku bini faham ne at-tanuhi, wanda muka ce shi ya gaji babansa, wasu malaman tarihi suka ce a amur bin fahamin shine ya gaji dan uwansa wasu kuma suka ce bayan rasuwar shi maliku bin faham at-tanuhi to ɗansa jazima bin malik bin faham shi ya gaje shi wasu suka ce a amur bin faham dan uwansa shine ya gaje shi wanda a ƙarshe muka ce malam ibn khaldun ya tafi akan cewa lalle dan uwan ne ya fara gadan dan uwansa bayan shi kuma ya rasu sai shi kuma ɗan Malik bin Faham a tanuhi wato Jazima bin Malik bin Faham shine shi kuma ya dawo ya gaji babansa wato kenan ɗan uwan shi Malik bin Faham a tanuhi ya shiga tsakanin Malik ɗin da ɗansa Jazima to shi Jazima ɗin shine ake masa laƙabi da Al-Abrash ko Al-Waddah to a lokacin da yake mulki shi a yankin Hira wa fi ahad Irdishir kana wulatu jazimatul Waddah على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيع ومضر a lokacin da shi Irdashir yake mulki a yankin Iraki, to shi kuma Jazima yana mulki a yankin Hira da sauran gurare da suke a dazuzzuka na ƙasar Iraki, wato birnin Iraki yana hannun Farisawa, amma ƙauyukanta suna hannun shi Jazima, da kuma Jaziratul Arab inda rabi'a da mudar suke rayuwa di yana ƙarƙashin mulkin shi wancan jazima ɗin da muka yi bayani a maya wa ka'anna irdashir ara annahu yastahilu alaihi an yahkuma al-arab mubasharatan shi irdashir ɗin nan ya fahimci cewa zai masa wuya ya hukunta larabawa kai tsaye dan laraba mutane ne masu ƙarfin hali masu jarumta masu ƙabilancin gaske wani mutum ya zo ya mallake su daga waje kuma su masa biyayya ɗari bisa ɗari ba daga cikinsu ba daga cikin nasu ma fa sai an kai ruwa rana to fa ba zai yi iya mallaka su kai tsaye kuma su yi masa biyayya ba wa yamna'uhum min al-ighara ala takhumu mulkihi ko ba zai iya hana su su dinga kai farmaki akan mulkinsa ba ko a tsakiyar mulkinsa ba ko a iyakokin mulkinsa ba illa an yumallika alaihim rajulan minhu sai dai wata dabara ya sa musu wani sarki daga cikinsu shi suna ga kamar ɗan uwansu ke mulkansu amma shi kuma yana karɓo umarni ne daga sarkin farisa wato wanda ake shi ake kira indirect rule wato ka dinga yin mulki a fakaice a fakaice za ka ga kamar su laraban suke mallaka kansu to amma kuma su sarkinsu daga waje ake bashi umarni yake ɗauka rajulan minhum lahu asabiyatun tu'ayyiduhu wa tamna'uhu kuma ya zaɓo wani daga cikinsu wanda yake da ƙabila wacce take ƙarfafa shi kuma take ba shi kariya. ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم wato dabara biyu wannan sarki na ƙasar Farisa ya yi wajen naɗa balarabe ya jagoranci ‘yan uwansa larabawa a fakaice kamar shi yake mulki, amma shi kuma yana karɓo bayani ne kamar remote control ne wato ana mulkinsa ne shi kuma daga waje. To ya yi wannan dabara ne saboda abu biyu, na farko larabawa za su ga kamar suna bin nasu ne, shi kuma nasun yana ƙarƙashin Farisa. To zai fi musu sauƙi da su naɗa ba Farise, laraba suna kallon ba Farise a kansu. fuska ta biyu kuma shine zai iya neman agaji da su lokacin da rumawa za su kawo masa farmaki wanda an san a wannan zamani manyan dauloli masu ƙarfin tuwo su ake kira daular rum da daular farisa to idan rigima ta tashi tsakanin sarkin farisa da sarkin rum zai nemi taimako da agaji da ƙarin ƙarfi daga larabawan da za su bashi sojojin da za a yi wannan yaƙi da su wanda dama shi kuma sarkin Farisa a lokacin yana jin tsoron sarkin Rumawa, saboda ya fi shi yawan mayaƙa da faɗin daula da kuma isa. Waliyakuna Arabul Iraqi amama Arabul Sham alladhi nastana'ahum mulukun Roman. Kuma wannan wata dabara ce su ma Farisawa suka yi domin ya zama larabawan Iraki suna fuskantar larabawan Sham, waɗanda su kuma yara ne na sarakunan Romawa. wato kenan kowa ya ɗebi larabawa ya yi amfani da su farisawa sun yi amfani da larabawan iraki su kuma rumawa sun yi amfani da larabawan sham kenan kowa zai iya amfani da waɗannan wajen ƙara wa mulkinsa ƙarfi da kuma in rigima ta taso yana da waɗanda suke ƙarƙashin daularsa wa kana yabqa inda malikil hira katibatun min junudil furs kuma ya sai wata dabara ya aje wata bataliya ta sojojin farisawa suna nan a yankin hira wato shi wancan sarki na hira kamar ya zama ba sarki ne mai cin gashin kansa ba gashi an ɗora shi akan kujera amma kuma daga waje ake bashi umarni yake bi kuma gashi an kawo sojoji an aje a cikin daularsa waɗanda za a ga kamar shi ne sarki amma waɗannan sojoji na farisawa su suke bashi umarni su suke hana shi liyasta'ina biha alal khariji na ala sultanihi min arabil badiya an aje masa wannan sojoji ne na farisawa domin ya nemi taimako da su a lokacin da ya samu tawaye daga larabawan da suke cikin dawa waɗanda suke barazana a kan mulkinsa wa kana mautu jazima hawalai sana mi'atayin wa thamaniya wa situn miladiya shi wannan jazima ya ci gaba da mulkinsa har ya zuwa daidai shekara ta ɗari biyu da sittin da takwas bayan haihuwar annabi isa allah ya masa rasuwa wanda mun ce ba sarki ne mai cin gashin kansa ba farisawa suke ba shi umarni wa ba da mautu jazima bayan rasuwar shi wannan sarki jazima ɗan maliku bin faham attanuhi waliyal hira wal ambar amru bin adi bin nasar allahami sai aka samu sabon sarki shine ake kiransa amru bin adi bin nasar allahami wanda shi ya yi nasa mulkin sana mi'atain wa thamaniya wa sittun zuwa sana mi'atain wa thamaniya wa thamanun wato ya yi shekara kusan ishirin kenan shi kuma yana nasa mulkin kafin shi kuma zamaninsa ya ƙare wadda dama haka mulki yake wa huwa awwalu mulukin lahamiyina a cikin daula ko sarakunan da ake kiransu sarakunan lahamiyina wannan shine farkon wanda ya fara sarauta wanda za mu ta ji a cikin nasabar sahabbai waɗanda suka fito daga cikin yankuna daban-daban suka suka karɓi addinin musulunci za ku ji an ce wani wannan lahami ne wato daga kabilar lahami yake to ga tarihin yadda su kuma waɗannan kabila suka fito wa awwalu man ittakhadha al-hira maqarran lahu shine kuma wanda ya fara mayar da birnin hira ya zamo headquarter wanda a nan ne yake zaune ke gudanar da mulkinsa. Wa kana fi ahdi Kisra Saburu bin Irdashir. Tutun da mulki juya-juya ne, shi wancan Irdashir da muka ce a lokacin mulkinsa aka yi ta waccan gwagwagwa, to shi ma bayan mutuwarsa sai ɗansa mai suna sabur bin irdashir ya zo ya gaji wannan mulki shi kuma ya ci gaba da nasa tsari thumma lam yazalul muluku min al-lakhamiyina min ba'dihi yatawallawna al-hirata hatta waliya al-fursa uzaz bin fairuz ice mulki bai gushe ba a hannun waccan kabila ta lakhamawa bayan wucewar wancan sarki nasu wanda ya zama shine farkon sarakunan lakamawa a wannan yanki har zuwa lokacin da wani mutum mai suna Qubazu bin Fairuz ya zama sarkin Farisa to tunda ba shi ya nada wancan ba shi ma yana da dama ya cire shi ya kuma nada wanda ya ga dama wannan ya faru a shekara ta arbomiya wa thamaniya wa arba'un zuwa khamsomiya wa ihda wa thalathun miladiya wato tun daga shekara ta ɗari hudu da arba'in da takwas zuwa shekara ta ɗari biyar da talatin da ɗaya a lokacin ne aka samu wannan canje-canje. Wafi ahadihi zahara Mazdak, a lokacinsa ne wani mutum mai suna Mazdak, wani ɗan tawaye wani ɗan duniya ya bayyana, wanda shi a gurinsa ya ce komai halal ne, wani addini ya fito da shi sabo ya ce ba wani abu haram, komai ya zama halal. Cin ya auri babarsa, ya auri ƙanwarsa, ya auri yarsa, komai ba wani abu a cire wa mutane kishin komai komai kai halal ne a cikin wato addininsa kama bidda'awati ilal ibahiyya shine wanda ya fara kiran mutane zuwa ga ibahiyya komai ya zama halal shine ma'anan ibahiyya wato ba haram ba za ka ce wannan ba daidai bane shi a addininsa ba wani abin da ba daidai ba kowa ya je abin da ya ga dama komai kai daidai ne haka addinin nasa yake fatabi'ahu qubazu kama tabi'ahu kathirun min ra'iyatihi da haka wancan sarki sai ya ji wannan addini ya masa daidai a halatta masa komai ya abin da ya ga dama don haka sai ya karɓi wannan kira na wannan ɗan tawaye mai suna mazdak ya shiga cikin addininsa da yawa ma daga cikin mabiyansa suka shiga wannan addini da ba halal ba haram thumma arsala qubazu ila malikil hira bayan wannan sabon addini ko sabuwar mazhaba ta bayyana kuma sarki qubazu na wancan yanki ya karɓi wannan da'awa da shi da mabiyansa sai ya aikawa wancan sarki da ke ƙarƙashin mulkinsa na hira cewa shi ma ya zo ya shiga wannan mazhaba sabuwa a lokacin sarkin gurin wa huwal munziru bin ma'is sama'i sunan sarkin a lokacin munziru bin ma'is sama'i wanda shi kuma ya yi nasa mulki daga khamsumiya watan ya ashar zuwa khamsumiya wa arba'a wa khamsun miladiya ya yi nasa mulkin tun daga shekara ta ɗari biyar da goma sha biyu zuwa shekara ta ɗari biyar da hamsin da hudu wato sama da shekara arba'in kenan yana nasa mulki a wannan yanki. To ya aika masa da wasiƙa ya da'uhu ila ikhtiyar hazal mazhabul khabith cewa shi ma ya zo ya shiga wannan sabuwar mazhaba ta komai halal ne ba halal ba haram fa aba alaihi zalika hamiyatan wa anafatan sai ce shi ba zai shiga wannan mazhaba ba saboda kabilanci da kuma nuna takama cewa dan me za a mai da komai halal ai bai kamata komai zama halal ba da ya da uwa da kamata da matan makoci da komai a shagiya komai ba wani abu da za a ce wannan bai kamata ba wannan ya kamata shi a gurinsa babu ya kamata ko bai kamata ba komai mutum ya je ya yi kawai daidai ne to kin yadda da shiga wannan mazhaba fa azalahu qubazu shine Qubaz ya cire shi ma daga mulkin gaba ɗaya masa ritaya ya sauke shi saboda ya ƙi karɓar wacce mazhaba wacce take mara kyau wa walla badalahu Haritha bin Amr bin Hujr al-Kindi ya naɗa wani sabon sarki mai suna Harisu bin Amr bin Hujr al-Kindi ya zamo sarki a bayan wancan da ya ƙi yarda da waccan mazhaba mara amfani ba da an ajaba da'awatahu ila al-mazhab al-mazdaki bayan ya amshi kiransa na yadda ya shiga waccan mazhaba ta komai halal ne ba halal ba haram ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة wa khalafa Qubaza Kisra Anushirwan bayan shi kuma Qubazu tunda shi ma nasa zamanin ya kare ya rasu sai wani ana kiransa Kisra Anushirwan shi kuma ya gaje shi wanda shi kuma yayi nasa mulkin daga shekara ta 531 zuwa 578 a wannan tsakanin bayan haihuwa Annabi Isa ya nasa mulkin wa kana yakrahu hazal mazhaba jiddan sai Allah ya sa masa kyamar wannan mazhaba ta cewa komai aje ayi halal ne yace kai wannan mazdak din bai yadda da wannan mazhaba ta masdaq ba faqatala masdaq da haka yasa aka kashe masdaq din shugaban mazhaba gaba ɗaya yasa aka kashe shi wa kathira mimman dana bi mazhabihi yasa aka dinga kamo ma waɗanda suke goya masa baya akan wannan ɓata rayuwar al'umma din shi ma duk aka kauda su wa adal munzira ila wilayatul hira ya sake gayyato wancan munzir aka mai da shi sarkin sarautarsa wanda ya ƙi yadda dama da wancan a halatta komai ɗin shi yasa aka kore shi daga mulki to tun da yanzu ya samu mai gidansa baya son wannan shi ma sai sa aka dawo da shi wa dalabal harith bin amr lakinnahu aflata ila dar kalbi ya nemi sabon sarkin da shi kuma iya da wannan mazhaba wanda kwaɗayin mulki yasa iya da wannan wato mazahaba ta a halatta komai to shi kuma sai bayan an cire shi aka yi ta nemansa shi da ya samu ya tsere ya koma wani guri da ake kira dar kalb wato kabila ce kalbu din to sai koma gidansu ya je ya samu fakar siyasa a nan falam ya zalfihim hatta mata haka yi ta rayuwa ƙarƙashin kulawa da mafakar siyasa na kabilan kalb har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان بن المنذر hakanan mulki ya ci gaba da zama a hannun munzir bin ma'is sama'i har ya zuwa cikin tsatsansa da ‘ya'yansa suka yi taga da wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan har aka zo kan nu'manu bin munzir nu'manu bin munzir shi kuma ya yi nasa mulkin daga shekara ta ɗari biyar da tamanin da uku zuwa shekara ta ɗari shida da biyar bayan haihuwar annabi Isa. Fa innahu ghadiba alaihi Kisra bi sababi wishayatin dabbaraha Zaidu bin Adi al-Ubadi. Ice shi kuma sai rikici ya shiga tsakaninsu da rashin fahimtar juna, har ya kai Kisra ya yi fushi da shi sakamakon munafunci da gulma da wani mutum da ake kiransa Zainu bin Adi ya kai wa wancan sarki kai gami ya je shirya masa makarkashiya har sarki ya yadda ya fushi da shi. fa'arsala kisra ilan nu'man ya tsulubuhu shi ne kisra ya aika bataliya ta je ta taho masa da nu'man a kawo shi gaban sarki saboda wancan kai gami da kuma kai ƙara da gulma da aka kai wa sarki game da shi fakharajan nu'manu hatta nazala sirran ala hani ibn mas'udin sayyid ali shaiban shine ya fita a ɓoye a asirce ya je ya sauka a ɓoye a gidan wani mutum da ake kiransa Hani bin Mas'ud wanda shine shugaban ƙabilar Ali Shaiban. Wato bayan wancan kai ƙara wanda dama ɗabi'a ce ta masu mulki sauraron gulma, mutum ba hankali ya ba yana mulki sai a ta haɗa shi da masoyansa, a ta haɗa shi rigima da mutane, wane yana ƙinka, wane yana son ka, a taimaka masoya na gangan, a taimaka maƙiya na gangan. Ƙarshe ka rasa suwaye masoyan naka suwaye maƙiyan naka, mafi yawa masu mulki ko ba sa gana ka sai sun sauka sai su ga ashe duk masoyan kaso 75 na ƙarya ne haka duk makiyan da aka musu ashe kaso 75 na ƙarya ne wa auda'ahu ahlahu wa malahu ya ajiye iyalansa da dukiyarsa a wajen wannan Hani ibn Mas'ud shi kuma yayi gaba tunda an ce a nemo shi a kashe shi thumma tawajjaha ila Kisra sai ya ga ba wata ma mafita bari ya je ya samu Kisra din ya ji me ya faru yake neman rayuwarsa fa habasahu Kisra hatta mata da ya je ko Kisra ya sa aka masa ɗaurin rai da rai har zuwa ƙarshen rayuwarsa yana ɗaure a hannun Kisra kun ga yadda mulki ya ƙare da kurkuku wa walla alal hira badalahu iyas bin qabisa at-ta'i sarkin ya naɗa sabon sarki ya ci gaba da mulkin yankin hira mai suna iyas bin qabisa at-ta'i shine sabon sarkin da aka naɗa bayan an tuɓe wancan sarki an sa shi a kurkuku har zuwa ƙarshen rayuwarsa wa amarahu an yursila ila hani ibn mas'ud ya talubu minhu taslima ma indahu kuma ya ce masa ya aika da wasiƙa zuwa ga Hani bin Mas'ud, wanda in ku manta a baya muka ce shi ne wanda shi sarki Nu'manu bin Munzir ya ɗebi dukiyarsa da ‘ya'yansa ya kai masa ajiya. To tun da shi an kama shi an sa shi a kurkuku an masa ɗaurin rai da rai, an kuma naɗa sabon sarki, sai kuma shi sarkin Farisa ya ce, ya tura wa wancan da aka ba ajiya ɗin ya miƙo wannan ajiya da aka ba shi na ‘ya'yan Nu'manu bin Munzir, da kuma matansa a miƙa wa sarki su fa aba zalika hani'u hamiyatan shine hani'u yace san ba zai yiwu ba yayi wannan ne kuma saboda kishin kabilanci ya mutum zai baka ajiya ta dukiyarsa da matansa kuma kawai ka ɗauka ka miƙa wani
كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات wato tun a zamanin jahiliya duk irin wannan yanayi da muke ga laraba suna ji suna da ɗabi'a guda biyu wato suna da amana kuma suna da kishin yan uwansu in mutum da ka taɓa ɗan uwansa ko ka taɓa matarsa ko ka taɓa mutuncinsa to sai dai su ƙare wajen kare mutuncinsu wa azanal malika bil harbi har ma ya sanar wa wancan sarki cewa ya shirya a zo a yaƙi da dai ya ɗauki wannan ajiya da aka bashi ya miƙa ƙara a yaƙi a ce fin ƙarfinsa aka yi aka ƙwata walam yalbas an ja adhu mara zibatu kisra ai kuwa ba a daɗe ba sai ga dakarun yaƙi su ake kira maraziba dakarun yaƙi na sarkin kisra sun taho masa waka ta ibuhu da bataliyar yaƙi ga dakaru ga bataliya wato su dakarun su ne kamar manya-manyan mayaƙa waɗanda sai yaƙi ya ɓaci ake tura su amma ka ce wata bataliya ce ta musamman waɗanda aka ware su sai idan abu ya gagara ake tura su to anan sai aka tura su tare da sauran bataliyoyin yaƙi fimo kib iyas aka ce duk su shiga ƙarƙashin wannan dandazo na gayyar shi sarki iyas wanda shi aka nada bayan cire annu'man bin munzir wadarat bainal fariqaini ma'arakatun ha'ilatun inda ziqar yaki mai tsanani ya faru tsakanin wannan bangarori guda biyu wanda aka bashi amana da mai son ya karbi amanar aka yi yaki mai tsanani a wani guri da ake kiransa ziqar in tasarafi ha banu shayban Allah ya bawa banu shayban dinnan nasara domin su suka kiyaye amana Allah ya ba su nasara wan hazamatul furs hazimatan nakra su ku farisawa suka samu karaya karaya mai tsanani aka yi musu kaca-kaca wa haza awwali yawmin intasar fihi al-arabu alal ajab wannan shine karo na farko da aka taɓa samun larabawa sun yi yaƙi da waɗanda ba larabawa sun ci nasara a kansu. وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم malamai suka ce wannan ya faru ne ma bayan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات da masu biye da mu a nan za mu tsaya da fatan ana bin mu ka hankali a hankali insha Allahu bayan mun gama dukkan wannan mukaddima da malam ya kawo za mu fada cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات Na'am, masu sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu Alaihi wasallam wanda malam ke yi mana ta karatun littafin Ar-Rahiqil Maktum. Sai dai kafin mai sallama a daidai wannan gabar muke so mu amfani da wannan dama wajen sanar da masu sauraron mu cewa tunda wannan fili an ware shi ne domin bayar da tarihi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wanda yake da wata tambaya a game da wani abu da ya gabata a shirinmu na baya ko kuma abin da ma bamu zo gare shi ba wanda da ya shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na iya aiko wannan fili ta hanyar lambobin wayar da muka saba bayarwa ko kuma adireshin mu na email sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu inda malam zai dora daga inda ya tsaya a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku shirin Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خناعتم خلوع البطون